وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى الدين أما بعد إخوة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته godiya ta kara tabbata ga Allah madaukaki sarki mai kowa mai komai mai tafiyar da komai wanda raga mal al'amurra gaba daya tafiyar da su ke hannun shi farko da tsakiya da karshe da ya mana ni'ima muku zuwa na marice na ranar juma'a a 23 ga watan 11 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama intiqaluhu min makka ila madina shekara 1445 wanda ya daidai da 31 ga wata na miladiyar isa alaihissalam shekara 2023 lokaci ne takaitacce wanda malamanmu suke tarbiyyantar da mu akan amayo abinda suka koya mana in an samu kusakure su gyara muna fatan kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar allah ba mu ikon haɗi daidai da fahimtar daidai da ƙarfin halin aiki da daidai kamar yadda ya faɗa wannan maudu'in sunan shi al'itina'u bilmuhafazata ala hukukin nas kulatuwa da lura da mai da hankali da nazari akan kiyaye haƙoƙin mutane a wannan gaba wallahi ni ne shaida ban cancanci lacca a wannan fayyan ba kamata a can samu wani gogagge wanda bayan tashi shi ɗaliban ilimi za su mai da lacce ta koma littahi saboda ina tabbatar muku duk wata matsala da ka sani a duniya tushen ta danne haƙin wani daga cikin wanda ake tafiya alal itilak kowace irin matsala ta duniya ba ta fita daga matse wani a kasa ba shi haƙinsa kama ta da uba in ka ja na ɗauki ba daɗi to akwai matsala ta tawaye haƙi in ma daga bakara in ma daga nasi in ma daga sama in ma daga ƙasa amma daga saman bata da daɗin haɗi haka in ka ji matsala tsakanin mata da miji wallahi wani ne aka tauye wa haƙinsa in ka ga aboki da aboki da ka san su tare sai kake ganin kwanan nan kama an ɗauke ƙafa to wani wani ne yake tauye hakin wani in ka ga ma'aikata ta tsaya ma'aikata ta tsaya ana cin riba da ta tsaya za a rihe ta wallahi kalka fita don ne haƙin 'yan ƙasa ne in ka ga mulki ya ƙi tafiya yadda ake so kalka raɗa kalka raga tauye haƙin na ƙasa ne tauye haƙi har yana koyawa yara sata insha Allah da ikon Allah tawaye haƙi yana mai da mutum ɓarawo tawaye haƙi yana rage darajar mai daraja ƙimar mutum ta yi baya a dalilin tawaye haƙi akan zauna a yi tsare-tsare wanda bittifaƙin ukala za a tafi daidai da dukkan rubuce-rubucen da aka yi da alƙawulan da aka rubuta amma kawai haƙi ɗaya ba da in yi dinga zare manufofin sai in fashe al'amu sai ka ji al'amari gaba ɗaya dagule ka yana tabbatar muku tauye haƙi tauye haƙi ya kai ya fi cin gonar manya a rayuwa ina ce manya a rayuwa a ra'asul umur hukuma da manyan 'yan kasuwa da kuma manya-manya na dama ta da na hagunki na ina fatan za ku fahimta alayhi salamun ga zalika tawai haƙi ba gonar da bai shiga ba inda bai ka illa ba to abu ne sananne zamana akan wannan kujera ba wani hadisi da zan sha wanda ba ku san shi ba ba wata aya da zan sha wanda ba ku santa ba ina sanar da kaina in na ja hadisi ne bandal wasali idza kana kalimatan mafa'ulun bihi fatata bihi ala ala makanil fa'il yanzu a wannan yaran wani zai gyara kenan luratarwar dai da lura da fahimta shine mikewa ba kakalan karatu ba in kakalan karatu ne ana wallahi tallahi ko bismillah bana iya ba yau an hada mun wasu fa tule kote amma tare da su suka ba da dama insha Allah zan iya kokari na idan muka tashi lura akan hakukuwa babu haƙin da in ka tauye tun daga nan duniya za ka gani kahin aje makoma lahira kamar haƙin tabaraka wa ta'ala jalla wa ala in ka tauye haƙin Allah ba yadda za a yi tafiyarka ta tafi daidai ko tafiyarka ta tafi daidai to kaikin ba abin sha'awa ba ne ba abin murna ba ne ba abin a yi tunanin a zama kai ba ne tun da wa umuli lahum ne inna kaidi matin baka huta daga inna rabbaka labil mirsad baka huta daga maganar bahaushe kare na kanka ka gare in dai dubi alkatawai haƙin Allah wallahi ko al'amarin ka yana tafiya masu hankali sun san wannan tsuntuwal kibiyar kanda ne wannan yaranmu ne na kawai ba kowa zai gane gona kanda ta je gona sai ta zo da gudu da kibiya a cike a jikin ta kanuwan ta suke mana kanda ta samu kibiya a cike?
eh yau sun san sirrin ai ba su san sirrin ba sun kawai kanda ta kibiya to kenan jama'a mu kula da wannan za ta yi kana tauye haƙin mai haƙi komi na tafiya daidai to a lokacin kuka kamata ka fara Allah ya kama ka kai tsaye shine soyayya da rahama akan ya kyale ka al'amarin ya tafi daidai tunda daidai da tafiya daidan daidai da bala'in da kake ƙara girba kenan haƙƙi na farko a duniya wanda zamu kiyaye haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala saboda Allah yana da haƙƙi akan bayi kamar yadda su bayin suke da haƙƙi akan Allah tabaraka wa ta'ala wannan hiratawa kana tsakanin mu'adh bin jabal radiyallahu anhu da babban malamin sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ba zan sanar da kai ba haƙƙin Allah akan bayi da kuma haƙƙin bayi akan Allah an ba shi dama dole ya ce bala ya rasulullah ya ce haƙƙin Allah akan bayi su bauta mishi shi kadai kar su haɗa bauta shi da wani haƙƙi inda na Allah ne duk isar mai isa duk isar mai isa wallah baka daukan yan gram ka sarrafawa wani daga cikin bayan Allah Allah bai bada dama ba in dai haka kai to kai kuma haƙin kakan Allah Allah ya alƙawalin maganar azaba wallahi kai wanda kai sai dai ka ji a makwabta to haƙi na farko wanda zamu kiyaye yan uwa mu halka haƙin Allah tabaraka wa ta'ala shine daukan bautarsa ibadarsa ka sarrafa wani malam ya shahara akan da'awa akan wannan wannan shine kashin bayan da'awar malam ka san kowane mai wazi akwai abin da ya ba karhi to malam sale Allah ya kara albarka cikin rayuwarsa yana daga cikin malaman tauhidi duk kewaye kewaye da zai ya dawo kan tauhidi saboda haka mai Allah tabaraka wa ta'ala ke faɗa cikin suratul nisa al-ayatul huququl ashra al-mashhura wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an ku bauta Allah shi kadai kalku hada bautar shi da komai to wannan Allah ya dauki haƙin shi ana wannan kadiya har yanzu wallahi mu ma ɗaliban ilimi muna da matsala akan wannan tsantsar tauhidi da nisanta shirka wallahi har yanzu yakin nan bai kare amma kuma ba mamaki saboda dawal manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama duka shekara 23 kaga magana akan aƙida ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah wannan kalmomin shekara goma sha uku suka ɗauka su kadai sanda shekara goma aka ƙara komai shekara goma dukkan wani tsare-tsare na addini a shekara goma aka yi bajistinsa an ƙare an wuce amma kalmar wannan da na yi la ilaha illallah muhammadun rasulullah ita kadai ta kwashe shekara goma sha uku har yanzu bukata ba ta biya har yanzu malamin da ya nace a kan lalle a kare haƙin allah wallahi ko a gurin mukalibin ilimi ba da kima a gurin wallahi a gurin marubuta duk wanda ya ɗauki alƙalami baya kallon shi da wani abu na musamman saboda yana tabo abin da saraki suke kai malamai suke kai manyan 'yan kasuwa suke kai masu fada aji suke kai kuma ya ce su bari su ko suna ga sun fi shi kenan har yanzu bukata ba ta biya ba kenan haƙi na farko haƙi na farko haƙin Allah bayan sunan mawdu'in babu haƙƙin Allah a ciki wannan mun kai gaisuwa ne ga Allah tabaraka wa ta'ala dan ya bamu dama mu faɗa abin da zamu faɗa to zamu shiga annasikin al-itina'u bil muhafazati ala huquqin nas gabar mai Allah ya ce gabar dukkan haƙƙin mutane wa abdullahi wa la tushriku bihi sha'an sai ya ce wa bil walidaini ihsana uwaye kyautata musu haƙƙinsu ne kyautata wa mahaifa ba samun dama ba ne wajibi ne shi da wannan sallar da muka yi ɗaya ne haƙƙi ne ɗa ya kyautata wa uwaye ya faranta musu rai wannan haƙƙinsu ne ba sai ka samu dama ba ba sai ka yi wasu shawarwari ba dole ne ka kyautata wa mahaifanka kai walau kafirai ko da armani wallahi akwai kaso na haƙi game da su lafiya ma iza kanu musulmun kenan haƙi na farko uwa da uwa kar mu manta da su haƙin ɗan adam ɗan adam mutum ɗan uwanka wanda aka buwo kamfani ɗaya yana iya zama maka matsala a shiga aljanna ka haɗa takardu gaba ɗaya komple na shiga aljanna ɗan adam ya zame maka kasis ya zame maka matsala komi duk abin da ake so na shiga aljanna ka haɗo complete ma dukkan takardu ka haɗo su kawai kashe za a ma ka wuce aljanna ɗan adam ɗan adam zai ja ma matsala wanda shi ba da wutar ba da aljanna ala sabili misal za mu karra hadisi hadisin abu huraira wanda manzan allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min man la yu'manu jaruhu bawa'iqahu wa fi riwaya la yadkhul janna man la ya'manu jaruhu bawa'iqa aw kama qala sallallahu alaihi wa sallama maganin hadisi kenan manzo Allah sai da ya rantsuwa uku a jere yace wallahi baya da imani wallahi baya da imani wallahi baya da imani kamar sahabai su ce man ya rasulallah wane ne wannan ya ce duk mutumin da bai makwabcin shi bai amuntu ba da makircin shi da sharrin shi da tashin hankali shi da bala'in shi da masifar shi mazala sai da ya rantsuwa uku ya tabbatar da baya da imani shin mara imani na shiga aljanna dalawa jama'a na matsala makwabci dan adam ba ba annabe ba ba wani sahabi ba mutum al'insanu al'adi mutum irinka ya zama maka matsala a shiga aljanna to yanzu abinda nake so mu gane yanzu mu shiga gari ni nazari mu gani ku kalli gwalalanmu da tsarin gine-ginenmu da zamantakewarmu da rashin tarbiyya na yaran makwabtanka sanda kana da halin da za ka sarrafa su samu tarbiyyar da rashin kulawa da lafiyar makwabcinka da rashin kulawa da abincin makwabcinka da rashin ihsani lokaci ba lokaci ga makwabcinka yanzu da Allah kowa ya shiga gari nazari aya za ka gamu idan aka ce haƙi wanda musulunci ke shari'a sai kai karanka akan haƙi wanda musulunci ya tabbatar min ina da shi ka tauye mu kuma alƙali ya gudda mu haƙi dan da ya ka tare mun shiga hannun diyan bure da aladu muna wa rukwai haƙƙi rukun sakainar kashi kaga dai wannan misali ɗaya ne na yi a kan hadisi ɗaya game da makwabcinka wannan makwabcin na kafa tana ba ɗan garinku ba ne tana ba ɗan gidanku ba ne tana yi wa bashi da martaba a idan jama'a irin taka kai kin amshaƙin ma'aikaci ne shi kin amshaƙin talaka ne tana yi wa kai kin amshaƙin mai ilimin addini ne ko na zamani shi kin amshaƙin jahili ne in ka ba shi duka yadda sai da dala uku sai ya ce kauraye gaba a rubutu na duniya kaf ba wanda zai ma wannan baya sa ya rasa wannan haƙƙin nashi sai ta yi kai kin mai mulki ne shi kin ku a jinin shi ma wallahi ko dogari ba wallahi kuma duk wannan distansikin da take tsakanin ku ta rashin martaba a idan jama'a bai tauye mishi wannan haƙƙin ba wanda manzo Allah ya rantsuwa akan shi wallahi sai ka kula wallahi sai ka kula ga kai watakila da hardar Kur'ani, da hadisai a ka fatoyi na malamai ka cika su amma ga wanda in ka sha ayal maciya zai tonaki to wannan naƙin ba ta rage mashi ƙarhin haƙin shi ba a tsakanin wacce rantsuwar da maza Allah ya yi na rantse da Allah tana kai asali ma ilimin naka sai ka tsunguya mishi wa ati zal qurba haqqahu wal miskin ma abucin kusanci Allah tabaraka wa ta'ala ce ku bashi haƙin shi wal miskin da talaka kacal shi ma dauki haƙin shi ka bashi in baka shi ba ka tauye mishi haƙin shi saboda haka jama'a mu kula da haƙuƙuwan jama'a mun fara da haƙƙin uwaye game da mutane uwa da uwa dai mutane ne sai ɗaya gurus da haƙƙinsu wallahi rayuwarsu tana cikin matsala malamai sun ce in har kana tanadin yi mishi sihiri kale zama kowa a idan duniya inda ya kasan bai samu yardar uwa da uba kalka ɓata kanka lokaci kuma kawai ɗaya ka tsugunna duk sharrin da kake so ya cin mushi inda yana dafaran zuciyar mahaifa da Allah kalka hada sihirinka ya haƙuri ɗan jira kalka yi gaugawa la ta ajal amur kalka yi gaugawa sa ya ƙa'u fi kulli amrin a rattaku da sannu jira kalka yi gaugawa ba dai yana watsa uwa hannu ba da uba yana cewa uwaye ba su gane ba yana cewa uwayen nan in ka biya ta su gaba kaza billahi allazi la ilaha illa huwa ka jira kowane irin sharri sai ya cin masa sai dai abu daya wa umli lahum kincan tana iya samun gindin zama ta yi aiki gashi yana musguna mahaifan amma komai na tafiya daidai to wannan gara sauyewan ƙwaryata da irin wannan tanadin gara abin da za a yi a yi yanzu la'alla ko a gyara amma in kana musgunawa mahaifa suna duhurai da kai ba zama ta ba kai hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fi ridal walidai yardal Allah tana kalkashin samo yardal uwaye kaga ya gaskata sunan unwanin mu uwaye na har yanzu menene wallahi ƴaƴan adam ne ƴaƴan adam ne saboda haka mu kula da haƙƙin mahaifa a al'itina'u bil muhafazata ala huquqin nas yake cewa ana ana gabatar da mukaddima ana abi hurairah radiyallahu anhu kana kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam gurin ko na da a duniya duk surutun da za ma idan an ce kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shikenan intahal amr an faɗi zancen da ba sai an je laborator ba an faɗi ilimi an faɗi ilimi duk wani ilimi inda ba ƙala Allah ba ne ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama halin zai yana cikin yana na a fagen goto a je a gwada a ga tabbatuwarsa in ya tabbata a ɗauka a matsayin ilimi in ba tabbata ba a sake hanya amma idan an ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallama a matsayinka na musulmi kawai ka kashe kunne a cikin ɗayan biyu ne zai abu in ma bari in ma yi kowace ta fito kuma aka faɗi ka fahimta ka yi tutsu ka ƙiya ka shiga matsaltsalu ba matsala ce manzala ce a yi kaza ba ma'auni ba ne da magara ba ma'auni ba ne gidanku ba ma'auni ba da yankin ma'auni kawai fahimta da ganewa wannan shine ma'auni sai aiki kur walau kunta wahida ko da kai dai ne haka in manzo Allah ya ce a bari a bari ba ma'auni ba shi bane a wajen mu ko ba a yi a garin ko wani abun ba a yi malamai ku kaga wani abun ba sa yi wannan duk ba dalili bane kawai an ja an fasara ka gane fa a tabiru ya ulul albab kawai ka gane eh ka gane da awal eh shi kenan wannan shi ne ma'auni watakila ka tambayo ba shi shin maganar ta inganta eh wannan kana da wannan damar amma ahlus sunna wal jama'a a da'ifatul maradiyya a salafuna a salihin kamar yadda malai ambace su su suna da wata ka'ida in ka ji rawahu muslim rawahul bukhari muttafaqun alayhi to an rage ma aiki an rage ma aiki eh tuwo ne da miya da kuyar da komai kawai sai ci ka huta ahlus sunna wal jama'a sun hutar da kai an yi aikin tun nan da shekaru masu yawa kenan yanzu tuni na sa ku cikin saurara menene manzon Allah ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama haqqul muslimi alal muslimi sittun haƙƙinka a kaina shidda ne haƙƙina a kanka shidda ne bi annaka anta muslimi wa kadhalika ana muslim kaga baka tauba gani na kai yau wallahi ina da haƙi shidda akan baka taba gani na ba taba ganin ka ba sai yau wallahi matakar akwai dalili da yake nuna kai musulmi ne kana da haƙi shidda a kaina yanzu sai mu tafi da ku cikin hadisin hadisin da zato mai karfi nawa rawahu muslim wancan khamsu shine rawahu bukhari to yanzu sai mu kashe kunne mu ga wannan haƙin shin muna tsaye da shi ko wasa muke ko ko mun zama abinda bahaushe yake cewa jiwa in ta tsallake kanka ta faɗa kan kowa to wannan kowan kai ne wallahi wannan kowan duk inda ta dira wallahi kanka ta dira inda kana fahimta tunda ta tsallake ta faɗa kan wancan har yanzu fahimtar ka ba ta da tacewa in ta fada kan wanda zai arbiɗiyar gawa in ta fada kan wanda zai yi korishan ɗanka na bak ko burebewa in ta fada kan daktorkin da zai maka examen ma ko bai yi ba bayan kashi kusan layuwa eh haka ne ka yi kajin duk abin da layu min ahadukum hata yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi duk abin da baka so wallahi kai kokari duk duniya kalka so ya buka wani musulmi in ya tsallake kai inda zai fadan baka sani ba sai ta yi ya fada inda kai zaka bada kudi ayi magani to sittun ina fa gaya muku a nan ba wani hadisi da dawa da kusa shi wallahi ko me zan faɗa ni ne shaida na farko wallahi ko me kun sani yau ake ruwa kasa tana shanyewa dubi alwannan masallaci duk sati wani gwani ya zuwa zamana kenan zai zai yi wahala a rasa kalmomin da ba a ci su ba wa ce da gari tashi mu je gurin wa zai ce kai in aiki aiki ba ba abin da ban su ba ko yana tilawa shi aka ce mai tashi mu je gurin wa zai ce wa in aiki aiki kudu amma wallahi ba abin da ban shi ba ka yi musa maganarsa ya sabida Allah waye zai ja wani hadisi ko su dai sai zo zauna nan bilal bai ce bai zama ya sha hadisi da bukan shi kawai a zauna dai dan imani a zo a saurari daya amma in ka zauna kai tsaye wani zai hau ya yi sama da naka to nan sai ya ce idza laqitahu fasallim alayhi haƙi ne a kan shi in ka haɗu da shi ka ce da shi assalamu alaikum kuma Allah dole ka je makaranta ka koyi sallama a dole ne mana salamu alaikum wani hausa ce ka yi wallahi ba kai mai addu'a ba assalamu alaikum ismu min asma'illah tabaraka wa ta'ala assalamu alaikum ko kuma da tanwini salamun alaikum kabar maganar hausa makaranta za ka koyo ta da larabci ta ka mashi allah ya sa ka shiga aljanna yawa da nan gege assalamu alaikum allah sa ku shiga aljanna wa alaikumussalam kuma allah sa ku shiga aljanna to a nan ibara da muke so mu lura allah sallaman nan suwa na suna wane suwa na busawa ne irin na zumunci ne a yau kai ka taba ganin mai daukan jika 200 yana zumunci da mai sai da ciyawa ilailin haka da ya isa shi kimi wanda ya ga lambar shi ma ya tsoki ya dauka sai ya matsa sai ya matsa kanan oshi ne ba ba kalafkin shi ba ne kai ka taba ganin mutum yana saman mota hindayi wanda ake sa mata kwant kana tura kuren rere ko amalan kirwa tsaya masallama a ƙa'ida ku an ce wa rakibu al-mashi wal-mashi al-qa'id wa saghiru al-kabir ƙa'ida gare ta wallahi ba zai ma ba kai sabo wallahi kuna zauna ma in yazo wallahi in ya duba ban mai darajar da zai mutu sallama kuna kohol gidan shi kuna kohol shagon shi kuna kohol ma'aikatar shi matsayin ku bai kai bai muku sallama wallahi matsayin ku bai kai ba mai gadi mai daga igiya coordinator bai isa bai mai sallama shi ku awa yana telefoni ma zai wuce ta gaban shi amma da ya sarki ce assalamu alaikum wallahi bai isa ba kalas kin shi bane amma in ya shiga ciki ya tarro babban suwa ko tarro mataimakin shi wa ko tarro mai bincike fa dakata dakata na yi baki na sake kiran ka ba musa yan sallama zai mishi wallahi tallahi wajen sallama babu mace tsakanin wannan da wannan assalamu alaikum watakila ce maka wa alaikum salam ita ce sababin tattalin arzikinka ba abin da ya gagara Allah ya ma addu'a yanzu ta amsu ka kame rukun sakayen alkashi shi kuma babban arzikinka babban arzikin da ke alfahari da shi shi ma akwai shi musulunci ne kawai inna akramakum inda Allahi a tikaku kenan wannan sallama tana da ka'ida wasagiru al-kabiru in za a yi kura zama tsakanin babba da yaro kai babban yi shiru tun bai ba sallama baka da laifi ko daya a nan musulunci ya koyar ka yi shiru shi ya ma sallama matsayin shi na yaro walkalidu alal kasir ku bi kuna ta yahu ko mu ku in za mu ga ku ku yi shiru mu biyin a ciki ɗaya zai muku sallama shine ka'ida wal mashi alal qa'id in kana zaune ba ruwanka da mai wuciya in ya ma sallama ka amsa an bai ma baka da lahi ko ɗaya wannan shine ka'idar sallama kuma sallama na muna banna guda biyu salamu haza khata'un assalamu kana ce assalamu kuma assalamu alaikum bi sukunil ya alaikum kinnan muna kiuya a takaice kenan a idan ka shigo gidanka baka wa matarka salama ka tauye mata haƙi karga kun saba shekara 30 shekara 40 a'a ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata da haƙi ko shekarar ku dubu ba shigowa zaka kana gunguni dan ta ce babu aran maji dan ta tayi unguwa bata tambaye ka ba wannan duk daban ta bata kaza a gida wannan duk wani haza shehu na akhar wannan wani abu ne da ban a tattauna a gyara amma haƙi ne na assalamu alaikum ita kuma wa alaikumus salam wallahi wannan haƙinta ne hakkin farko kenan wa iza da aka fa ajibuhu in ya kira ka ka amsa wani ana daura wurin yata rana kaza inda dama dole ka tai aji a cewa wani ina neman shi wallahi dole ka tai kalka ga cewa kai kana da mustawa aliya shi kuma yana ƙasa a dole ka amsa duk ɗaukakar ka kai baya maza Allah sallallahu alaihi wasallama bawa zai turo yana neman mazala har ya dauki darajar mataimakin shi da mataimakin shi da mataimakin shi da hisa saurare ka ya dauki abubakar za ka ce ana wa abubakar wa umar ana wa abubakar wa umar ana wa abubakar wa umar sun amsa gayyatar mace sun amsa gayyatar bawa sun amsa gayyatar mai ramni sun amsa gayyatar mai karfi ana wa abubakar wa umar saboda haka duk inda kake da girma mutum ya turo yana neman ka je ka saurare shi me yake faruwa bai za da haka ba a ji in ya kira ka ka amsa ijabatu da'i wajib haƙi na uku sai yake cewa wa idza stansahaka fansaha lahu wa idza stansahaka fansaha lahu in unwani rayuwar shi nuna yana buƙatar nasiha bilal zai dole ka mishi fa idza stansahaka fansa halahu in yana bukatar nasihar ka ka saki jiki ka mai nasiha wallah a wannan gaba lokacin namu sai ya kare saboda nasiha nasiha tana da muhimmanci yan uwa akwai mutumin da za ka yi wata shidda kana dubaru na ka samu minti ɗaya ka mai nasiha akwai wanda kuma sai kama biya shi eh kuma dole ka yi nasihar dole ka yi nasihar a musulunci babu na so an gaya maka a'a babu wannan na so an gaya maka fata baci gara ka ce kai wani ku sai da ya gaya mana mashi mummunar fahimta wannan shi ne musulunci duk marar aminku munkaran falu ghayyuhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi kenan idan mutum yana bukatar nasihar ka dole ka mai nasiha a nan zan tuno da wani abu da yake gudana tsakanin sai na zo na cewa malam shek malam abdullu ko shek malam salih na kama shawara wala duk duniya ba wanda ya kama aiki kamar wannan mutum duk duniya ba wanda ya kama aiki kamar wannan mutuma dinda yankasimul amru ila ismai akwai shawara akwai labari muna da wannan ɗabi'a akwai shawara akwai labari to yana baka shawara a labari karka sa baki amma a shawara ka gaya mashi abin da za kai ne haka za kai wa shawurun fil amr wa shawurun fil amr fa iza azamta amma fa tawakkal ala Allah duk abin da zaka yi kai shawara ya rasulullah wa huwa aqallu uqala wa ma zalika amarahu Allah tabaaraka wa ta'ala bil mashura yushawiru ashabuhu hatta hawaijil hatta hawaijil bait mutum ne zo ce maka wani shawara ce na kama wata yarinya ce na gani jiya zuwa ban musa hasan ta hima gidansu na ce a bari zuwa ganka ya aka yi wani shawara ce ko labari fai za a zamta ya rasulallah idan ka yi kudurin gudanar da al'amurra wa shawarun fil amr wa adamir yaudu ila sahaba wa shawarun fil amr duk abinda zaka yi ka ba su yanci su karka sauye musu hakin su daga azakula wani hukunci kaga shi alwahi tanzili yake mishi gide yake tafiya da shi amma saboda haƙin abokanansa aka ba shi umarnin ya yi kafa shawara sai su ji daɗi yanzu kama malam ya kira wa ɗalibi shi ce shawara nake baka wallahi yana fita zai ga budiya ashe shi ma yana da makanan aliya a wurin malam malam ya ba shi shawara wallahi wa shawarun til'am ka shawarce su a dukkan al'amarin da ka sa gaba amma an kaka yi shawara kuka yi tufaki za a yi kaza fai za a zamta idan kuka yi al'amarin kuka yi ni al'amarin to fatawakkal Allah kar ku dogara da shawara ku dogara da dacewa ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine ma da yake fasara da Hausa yushawiru ashabahu yana shawartar sahaban shi sallallahu alaihi wa sallama hatta hawaijal baiti hal bukatu na gida hal bukatun cikin gida abin da ya shahi kwarya kwaryar gida manzon Allah salawatullahi wasalamu alaihi yana shawartar sahabbai kuma haka ya abu lokacin da ake so a zartar mana da wani hukunci akan Aisha abin da ya abu a kanta an kawo fike ne na doka mu samu mafita in haka ta abu alkhitab kenan li Aisha wa hukm li sa'ir al-umm ila yawm al-qiyama dole wanda ake kafa doka akan shi kaji komai na abuwa akan shi to a wannan kadiya sosai da annabi sahabbai da annabi sallallahu alaihi da sahabbai an yi ta shawarce shawarce har ma an samu matsalolin wanda dai ba su ne maganar mu ba kenan ana mutum ya kama shawara ya ce maka wata yarinya ce na gani wallahi ina son ta jiya su babu musa har sun ima shawara ce ko labari ka ce a yi allah sa a yi lafiya yawan kasa baki matsala za ta shi amma wane na ga yarwa ne ina son na fara magana da ita wallahi wanda kai duk duniya ba wanda ya san wannan zancen to wanda ya kama aiki karka nemi mai hiso ka ingiza shi abinda muke yi a yau ka yi bincike ka gaya mai abinda da kai ne haka za ka yi daciya da daidai wannan al'amari ne a hannun allah tabaraka wa ta'ala kenan ka ga mutum yana bukatar nasiha ka kira cikin girmama da ladabi da duk abin da yake bukata wanda zai baka damar wannan nasihar ka mishi faizas ta saka fasaha yana bukatar nasiha ka mai nasiha ba dole ba ne yanka je ka kara kuma ka dace tana ba ka zauren ka abaci amma wulakanci an gaya bakal magana wannan kahinka shugaban addini ya ci karo da wannan tasiliyar tallak dama zan a baka hakuri aka ba da dama aka ci mutunci shugaban addinin baki daya kenan dan kaje da siha ba a dauka ba karka damu kaje da siha an gaya ma bakar magana karka damu kai dai ka sauke farali irin yan aikin hajji aka suke jago sai haƙƙi na uku fa'iza a ɗasa shi a wani da sharafi idan ya yi atisha amma shi nan da sharafi ta hamida Allah ya gode wa Allah ta baraka wa ta'ala fashen mitu ka ga yadda shi ka ba shi mawa da ya faske shi atisha ibada ce mai zaman kanta amma Allah duk jahilce to a aikace a za a yi a karmakalla inda yi atisha godiya Allah kai kuma bubayin shi kaga kun ci goshi duka shi da ya tsaya ce alhamdulillah eh wannan yace mishi Allah shi ganka da gafara sai yace ya hadikumullahu yusrifu balakum Allah shi yake ya gyara zakatun da Allah ji addu'a da ya mishi dan Allah ku shi abun addu'a da ya mishi yahdikumullahu Allah ya shirye ku wa yuslihu balakum Allah ya gyara maka zuciyarka yau wannan ai ai ka tsaya da gangan ma ko kuma ya gafiru Allah lana wa lakum Allah ya gafarta mana wa lakum da ku wannan abu wai bu wai kawai wai bu mu iya ba ana wani yan kamar ce ya tsaya ce alhamdulillah sai wanda kace ce alhamdulillah garbi ya so da mu wadata yi wancan mai gamsu ya kai ca maka yar hamdala ce gama mai zai tuba kenan ana yan wa da Allah wannan yan kadiya suke su suna la su suke karatu na can kuriyar da nesa mu a dan baki baki kofar gida muke tsayawa da Allah zo na mode faske kaga babban mutum malam da kamala kai ka ce in ya hau mumbari zai ka amma hadisi hal gobe amma ya tsaya kawai ya dauko hankicin kawai ya kaga ko kai ne ko kai ne ibnu taymiya akan musulunci ba da zaka yi da shi bai ci ko sharadi ba sharadi ne fahimidallah sai ya gode wa Allah sannan zaka jefa mai wannan addu'a to shi ne kawai hudu hankici ya ga shikenan zero kawai in ne man arman kawaka ne zaka kira ta kace to duba ki ne miji tun da farko ki sai wai wai za marida fa'udu in ya kwanta rashin lahiya ka je ka gayar da shi wannan wajibi kuma yana zuwa ya zo ne a ƙarƙashin min khilal falati ayyamin a irin kwana uku ko makwacin ka ne a likitan ka je da shi yau juma'a sun ladi litinin wajabcin baya dawowa sai litinin in ka koma ala min babin tabarru'i wannan kuma daban amma wajibin baya dawowa to kuma ana shin da Allah ku lura yanzu dai wani malaminmu ne ko in ya kwanta gadon likita wala ka je ka zamna ka yi jarida duk ɗaliban da yake karantarwa ba wanda yake da fasahar in ya zo ya dawa shi ya ce bismillah bismillah bismillah kudu suka bi izzat la qudrati min sharri ma tujibu tuhazir sau bakwai ko kuma a'a in ya ji nauyin dafa malam as'alullah al'azima rabbal arshil azimi an yashfiyaka wallahi mutum 20 da kyar goma za su kaga har yanzu muna da matsala shi ko yana tabbatar ma doktor kanshi da yake hannun shi yayi bincike gano rashin lafiya wannan addu'a ta taimaka wannan addu'a za ta taimaka magani ga na shika 100 kawai aje a sayo da dala 100 a ƙarƙashin albarkar wannan addu'ar allati sabatat annabi sallallahu alaihi wasallama a warke bi aunillah takrimatan linnabi sallallahu alaihi wasallam amma wasa muke da wannan sai ga mutum ya zo kawai buguzun buguzun yawa ga haka ce salati goma ga annabi kursi uku falaki da nasi ka yi magana ya ce kursi ce ban kyau shi kuma tambaye shi ba aka yi mai kai da za ka yi mai ya kai shi ne mahallin niza da za ka yi wa malam addu'a ko wani mara lahiya addu'a ya ya kai kursi na san ita ka karanta har sau uku amma ai dai ka san dai akwai wanda ya gabace ka addini ko akwai wanda ya zo da shi dan Allah ka yi adalci ka yi wa zuciyar ka ruwan sanyi ba rena ka bane dai wai shin da maza Allah zo gurin mara lahiya haka yayi bayan siyasa bane farko suke siyasa na hanya hisar ko to kai da ka tashi kai sauko zuwa mara sai kama hanyar difa sai karye tara wani ya tashi sa kiliya mota ba hanyar lura zai je da fari wallahi kamar haka yanzu kan malar da ya zauna ba ga hula a kama yanzu kawai sai ka daura ka kulla a gaba li kullu makanin makan komi da gurin shi addinin nan fa rigimar da ake hanya ce an yi tirasanta tun nan da shekara dubu da ɗari hudu wallahi wallahi in ka karo da ɗan gram a addini billahi lazi aikin baban giwa kai hadisi yana na cikin arba'un na hadisi bai karantuwa ka taba shi a tele ana sharhi shi mana hadisi bi amari na haza ma laysa minhu ka taba shi wani wani mai gari yana sharhi shi wallahi bai isa ba sai masu wando bakin nan Allah Allah ba kai sauke sharhi shi in sharhin nashi mu ajmana in baka rasa wani bangare na rayuwa na rayuwarka haka man yahdillahu fala wa man kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar istinbadi ne hadisi ne a fassara shi ba ba yawan karanta shi a radio da tele saboda zai rosa ginin to kaga yanzu kai kursi uku sunanta ma ayatul azam ko kuma ayatul azam aya mafi girma a cikin qur'ani wannan haka malaman kira suka mata suna al-ayatul azam aya mafi girma a cikin qur'ani amma an kai ta anan wallahi ba gurin ta bane wannan yan karamar da shugaban halitta yayi ka gamsu da shi shata ya ce wa mu mun tsaya ya isa mana akhadahu akhadha bi hazin wafir in ka rike manzo Allah ka dauki kaso mai girma aka ce wai abokan suka je farauta sai babban ya raba a cikin duhu in ya ji mai tsoka tsoka sai ya kaga ban shi in ya ji muka fuki daga shi ya tara ta yau dan shi mai cakuwa dauka wani yaro da yi wuf sai ya dauke na gaban shi ya ce wawa dauka ya wakai dauka wata ta ki ya dauka shi da ya maido a yan gari wajen daga wasu ɗauke shi wallahi wajen daga wata dauka shi wallahi in ka rike maza Allah bilalin shakurman na rantsi da Allah shakuru manka in dai har ka makakale manzo Allah Allah shakuru manka duk abin da ka gani dubu ne aka jarbe ka da daya Ɗari tara da gomiya tara da tara duk an sauƙaƙe ma albarkar da'a ga manzo Allah duk abin da gani na ibtila'i wallahi in ka rungu manzo Allah kilo dubu ne aka barka da daya saboda hukuncin kaddara dan ka dan tattaka akwai hikima daga Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka a in ka je likita ba ruwanka da suwa na bisayi ba ruwanka suwa kai kuga ma bismillah bismillah bismillah wanda ya hukunta kai wai kashi wani yaron da ya zo ka da rubo bakin ka daga manzo Allah ya shigo shikenan ka kai dalibi addalu alal khairi ka fa'ilihi kaga a dalilin ka yana fita waje zai tambaya a'a ga mai shikenan sai a kan ya zauna da albarkar wannan addu'a likitan da yake hannun shi examen kin ba zai ba da wahala ba to amma irin wannan abubuwan duk mun yi bursu da su sai ce wa idza mata fa atba'u idan ya rasu ka buga shi a tahi makabarta ka raka shi makabarta na ka cika duba wannan bari tsallake ya dauki hadisi da rifi mu dauki kadiyar da take cikin la'alla mu gamsar da maganganun da muka mukaddima akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma ibn majah ya rawaito shi amma ya tabbatar da hadisi na da'ifi amma kadiyar cikin shi tabbata a wani sassa na wasu hadisin anan kima akwai hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa udul ashira haqqahu qabla an yajiffa araquhu can farko na ce muku tauye haƙi halina mai da mutum ɓarawo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na ga muku hadisin da inganta amma akwai hadisai makamantansa kamar yadda manzo Allah ke cewa mutum uku ni zan tsaya musu gobe kiyama hadda dan barema da aka dauka ya gama aiki yadda ake so aka gibiyan shi ka gama na shi ta zo a wannan hadisin manzo Allah ke cewa ku bawa dan barema ku bawa dan kwadugo haƙƙe shi kahin jibin aikin da ya yi ya bushe wannan tauye haƙƙin ɗan barema wallah wanda za mu kai labari ba mu da yawa inda ce ɗan barema yare ne na gona to bari mu tauye haƙƙin ɗan ƙodugo a tauye haƙƙin ɗan ƙodugo jewa an kowa yara sata Allah tabaraka wa ta'ala yawa mala abdulmuni nasibi haka ake faɗa da hausa sai ya buɗe wani katafaren shago sai kayan raya zuba amma ba salar ba salar yadda yan wasu akwai jiya ko? yawwa tsohon ba salar da dare za shi gida zai in ya jawo kofin ya yi tsakura yanzu mai sunan shi wa kuwa mai sata mai ya shayo wannan kawai haƙi a rayuwar mu ta yanzu ne a ƙarƙashin wannan hadisin zan sawa kaya dauɗa kwamfuliyar goma in ɗarni in kawai mai wanki ya wanke ya sa goma ya goge ya kawance gobe ka sami ni gudun aiki ni ko gobe reniyan muki ba za a kuma da don allah har ka kai matsayin ka sa kaya dauɗa wani ɗan adam mai idanu irin naka mai hannuwa irin naka mai uwa da uba irin ka mutum mai mata mai iya irin ka zai wanke mai da su masu kyau amma ya kabe tafi da kudinsa ba dan Allah yana amfanin wadatar ka ku diba wahala irin ta wanki ka diba daɗi irin na ka zazzage kaya a goge ka sa ka fito mai wanki ka bi ka bashi shi da aka ce jibin wankin ka ya bushe ka biya shi mu tsallako mu zo kan mai gadi duk wata ma'aikata kwaso mini sharar ma'aikatar inda ce sharar ma'aikata na ƙarshen ƙasa mai gadi mai shara manebur mai gadi mai kulawa da motoci mai kulawa da motuna mai sa ido a na ƙarshen ƙasa wallahi su duk kowashen wahala su ko su suke rike da makogwaron ma'aikatar coordinator ya sa abin da ake wata sai ya mutu a kibiyansu biyan nasu ma sai an kasa na coordinator gida ɗari a ba su mene a ba su ɗaya ko sama da haka ya jimala dala wannan a tsarin ma'aikatar abu bi siya abu ya sun zama ɓarayi duk wani tsohon tal yau da su ne ake gangamawa a cikar rayuwa kuma ma'aikatar ya taro shi wannan haka ne haƙƙinsu ya rosa ma'aikatar su kuma su koyi sata kuma su fara su koma wata ma'aikatar halar a dauke su sun zo da wancan biyu riskin su balbada wasu yanzu ya zama ma cuwa-cuwa ta zama ma magamin aiki me ya kawo wannan tauye haƙƙin na ƙasa watsi da wancan ƙadiyar ka ba wa ma'aikaci haƙƙin shi kan jibin aikin ya bushe dala ku je tasha in aka mota ta aiki yanzu motar rubo in ta tsaya ita ta yi suna dala misali ne ba kaskantawa ba ne ba wulakanci ba ita ta yi suna a bakinmu ka je tasha motar transfer a loda a tahi a cikin motar da kama sho da yaran mota da shofar da wanda ya sai ta wahi wahala yaran mota ko in ta lalacewa ke bari ya kwan a can bilal zube da salar dole haka hudda taya a magazan wata ranka zuba ta kaga ya bata kayan ma'aikata ya koyi sata kuma a ƙarƙashin ma'aikatar ya koya saboda watsi da wancan ka'idar ku ba wa mai haƙƙi haƙƙin shi kan jibin aikin shi warke ya bushe ka kai matsayin ka sayi kare ka sayi siminti ka sayi waya a yi aiki a ce yau ga lebura ya wuni da hero yana haka ya tashi za shi gida babu ko biyu a wurin shi wai yanzu kana kirga kanka a mai arziki wallahi daga yanzu ka fara kirga kanka a matsiyaci shi bai da mata bai da yaya bai da bukatu ya aka yi baka tanarbi kudin aikin shi ka zo ka ce ya yi ka sani da ya zo kuwa ya yi takuri mai shago ba mu kilo biyu kan a dawo dole sai an yi aikin kudin shi a nan yadda biyadin sauye ban kwarya ta yana tashi ka ce ga kudinka ramin salga nake so a ma'anan turuwa metir kun yi tsada da bai yi don mi zai kare ya tafi yana warin dauɗa kudinka a gurin shi duk ƙarƙashin wancan hadisi ɗan kabu kabin unguwarku ga yaro haka ofitar za ta ganin makwabci na he ka sauka shi to he na zo wannan duk ɗabi'ar mu ne ka san ya aka yi sai shi ka san balaskin shi mamman da ya sa ka san da ya da ya yi in baka je ka a ƙasa to ku je ku kiyasta dukkan wata alijtima dukkan wata ma'aikata dukkan wani gurin kasuwanci dukkan wani dattijo da rashin da zube kalkada a kalkada ga kawai haƙin na ƙasa ne an ce lokaci ya yi jama'a a takaice ina kira gani kaina da sauran jama'a ka sa ido ka lura da haƙƙin na ƙasa da kai ka lura da haƙƙin mai haƙƙi wallahi tauye haƙƙin mai haƙƙi kanka ne kake rosawa san da baka an kara in dai ka kiyaye haƙƙin mai haƙƙi za ka rayu da darajarka a darajatul kamila za ka rayu da darajarka da martabarka da faɗa ajinka da musulunci ka cikakke kai kana malami a gidanku kana malami a unguwa da yara a kasanta ka buga kai da katanga dukkan kamar da su zama kai haƙƙinsu ne su zama kai da wanda yake so da wanda baya so da hikima da dubaru ka sauya haƙin da yake kanka saboda haka jama'a mai nuni yana nuna cewa lokaci ya cika zan takaita a nan abinda na faɗa da dai Allah ya sami tare a cikin ladan in an samu kuskure da sukutar harshe da kuma jahilci Allah tabaraka wa ta'ala ya farta mana da yin bakiya subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik malam zai gyara yan gabobuwan da aka samu
Alaikum salam. Gaskiya da warware, amma duk da warware za mu fara ba malam Zulmi Muhammad ya fara bayani da ta'aliki ya fara kwalar kwalar da shugaban wajewa.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to shiru da ke ba zana ka fara ko da yau abin akan kowa yake to wala da wala saka da alkhairi irin wannan darasi nake ga bai bukata wani dogon taliki illa mu je mu yi aiki kawai yan uwa daman inna hadi tazkira wannan shine wazi ba wai ka zo ka zauna ana jefa wani a wuta kai kana kafara a kana dariya ya zama to abinda ake tunatarwa da kai aiki ni dai wannan gani nake kowa da shi aiki ko ni ne nake jin haka ba sani ba kuma kamar yadda ɗazu ne nake cewa shi matsalar mu kullum lahi tudu kullum ba ma hangen namu sai dai mulka hango na wasu abu na biyu malamai suke yi tufaƙin na yanzu babban bala'in masihu al'umma mazalar sallallahu alaihi wasallam sun yi diba janibi na aikata wani laifi ba sa diba janibi na laifin rishin aikata abin da ya dace aikata yanzu rishin ba da haƙƙin mai haƙƙi ba da haƙƙin mai haƙƙi umarnin waye Allah da manzon sallallahu alaihi wasallam to amma sai kaga mutum ko aka yanda malam ya zara duka ka sa wannan aiki kana da biyan shi ko aka baka biya shi ba ko ba ko aka ka ci haƙƙin wannan kuma ko aka baka damu ba amma a can gurin kana hangen masu aikata zunubi kana ka kai baka yi to inda za su da canza ka kila ma sun fi ka sauki lalasu sabo ne suke tsakaninsu da Allah Allah ya ce kana shagiya ya je ya shagiya an yi tuba ba shikenan ba to Allah ya ce kada a ci haƙƙin mai haƙƙi kai ko ka tuba tuba yayi yayi sai an yi mi sai ka mai da mai haƙƙi shi bata mai lokaci ma da kai akan haƙƙin da yake da shi shi ma haƙƙin shi daban to kaga ashe babban bala'i ne ya zama to mutum yana diba jalibi na saba Allah ta ce baya yi amma ga wasu abubuwan da ya kamata ya a rayuwa kuma baya kiyaye su wannan babbar masifa ne abin da muke fata ƴan uwa wallahi idan muna so mu zama to al'umma ta gari sai kowa ya kokari ya gyara kuma wannan shine zai sa kasar mu ta zama kasa mai kyau garin mai zama gari mai kyau gidaje masu zamanto gidaje masu kyau idan muka yi kokarin ɗabbaka irin waɗannan bayanai da malamai suke bara kada zamanto kullum mu zo mu sha karatun mu kawace ka yau an yi karatu a'a bi diddigin bayanin da malam ya bayar da in ba ka da za ka za ka mace to zo masu ɗauka su tura ma ka je kowace gaba ya ka auna ta da kanka ga yaya abin yake wala da haka ne za mu samu gyaruwa malam Allah ya saka da alkhairi abinda muke fata shine Allah ya sami yake da shi
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته